الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا نوقع وتعالى المصح شابيركم yau muna sha biyar ga watan rabi'a jimadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wadda ta yi daidai da ashirin da tara ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne wallafar babban malami imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 108 ko 108 a cikin jeren giyar darussan da muka gabatar darasin da ya gabata na ƙarshe mun tattauna game da umarni da kyakkyawa da kuma hana munkari kayi kokari cikin yardar Allah da ainihin wato taimakonsa ka zama nagari ka yi ƙoƙari wasu su ma su zama nagari ta sanadiyarka ka ga ana ba daidai ba ka yi iya bakin ƙoƙari ka ga cewa an gyara wannan ba daidai ɗin ba cikin matakai guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bani ya baka ya bamu gaba ɗaya a yi ƙoƙari a ga al'umma ta gyaru ba daidai ba ne al'umma ta lalace don ni na gyaru in ce ba ruwana waccan aya muna ta maimaitawa sayyidina abubakar ya ce ba daidai mutane suke fahimta ta ba ka fahimci in ka gyaru ka ce shikenan kowa ma ya je ya halaka wannan baya daga cikin koyarwa ta addinin musulunci musulunci so yake ka gyaru wani ya gyaru ka zama mutumin kirki wani ma ya zama mutumin kirki ta dalilin ka idan wanda ya lalace ya lalace to kai kuma kai dukkan mai yiwuwa ga cewa ya gyaru wannan shine kusan abin da muka tattauna sai kuma muka shiga bayani game da sallama malam imam al-barbahari a gaba ta 127 ya kawo mana sallama da muhimmancin sallama da kuma falalar ya da sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna babu yanda za a yi ku so junanku ba tare da kuna yaɗa sallama ba tsakaninku da aka yaɗa sallama tsakanin musulmi tana jawo ƙauna da soyayya wannan ƙauna da soyayya ita ce take sake mayar da mu zuwa ga yin imani imanin kuma shi zai jagorance mu zuwa aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi haƙoƙin musulmi akan musulmi a wurare daban-daban cikin hadisi daga ciki shine ainihin wato in ka hadu da dan uwanka kai masa ainihin wato sallama sannan mun karanta mahimmancin yin musafaha ma'ana yin hannu da hannu in hali yayi a mika wa dan uwa hannu a gaisa a cikin hakan akwai kankara da zubewar zunubai kamar yadda muka karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mun yi bayanin cewa yin sallamar shine muhimmi shine na farko sannan gaisuwa ta al'ada ta biyo baya to mun yi kuma matashiya da gaba ta 128 inda mala yake cewa duk wanda ya bar sallar juma'a ko ya bar sallar jam'i a masallaci ba tare da wani hanzari ba to lallai dan bid'a ne hanzarin kuwa shine kamar rashin lafiya irin rashin lafiyar da mutum babu yanda za a yi iya fita zuwa masallaci ko kuma uzuri na biyu tsoro yana tsoron wani shugaba azzalimi da in ya ganshi zai kama shi ya zalunce shi ko kuma wani wanda yake tsoron zai cutar da shi akan hanyar masallaci waɗannan suna daga cikin uzurrukan da idan ba a ga mutum a masallacin juma'a ba ba a gan shi ya je sallar jam'i ba ba zai zama abin zargi ba to za mu karanta sharhin da Sheikh Fawzanul Fawzan rahimahullah yayi wa wannan gaba ta Imam al-Barbahari qala al-muallif rahimahullah qawluhu wa man taraka salatal jumu'ati wal jama'ati fil masjid fadin Imam al-Barbahari da yace duk wanda ya bar sallar juma'a ko ya bar sallar jam'i a masallaci min gairi uzrin ba tare da wani hanzari ba fa huwa mubtadi'un dan bid'a ne li'annahu mu'tazilun an jama'atil muslimina domin yayi kokarin nisantar raba kansa ko yayi kokarin nisantar da kansa daga jama'ar musulmi wa i'tizalu jama'atil muslimina shi ko nisantar jama'ar musulmi wa shuzuzu da warewa mutum ya ware shi kadai yake rayuwarsa shi kadai yake ibadarsa baya mu'amala da musulmi wannan fahimtar bid'atun bid'a ce mutum ya zama to shi kowa ma ba daidai yake ba shi kadai ne akan daidai shi yake kan addini daidai shi ya fahimci daidai yana rayuwarsa shi kadai ba tare da jama'a ba to wannan ita ma fahimta bid'a ce wa salatul jama'ati wajibatun ita ko sallah a cikin jam'i wajiba ce wa fardun farilla ce ala alal muslim akan musulmi musulmi in dai ba shi da wani hanzari da musulunci zai iya karba dole dole ya je masallaci cikin jama'a ayi sallah da shi wa kadhalika akadu min hadha salatul jumu'a wa kadhalika haka ma hukuncin yake akadu min hadha wanda yafi wannan karfi ma salatul jumu'ati sallar juma'a fa yajibu 'ala al-muslim wajibi ne akan musulmi an yahdura al-jumu'ata ya halarci juma'a wal jama'ata da jam'i ma'al musulmi na tare da al'ummar musulmi, wala ya atazilu an jama'atil musulmi na, kada ya ware kansa ya nisanci jama'ar musulmi fi salati a cikin sallah, fil juma'ati a sallar juma'a wal jama'ati da sallar jam'i, li'anna salata fil jama'a domin yin sallah a cikin jam'i labudda minha ba makawa ne sai an yi haka. Li'anna salatal jama'ati domin ita yin sallar a cikin jam'i wajibatun wajibi ne wa fardun kuma farilla ala kulli muslim akan kowane musulmi. Wa ya samu man taraka, shi yasa duk wanda ya bar yin sallah a cikin jam'i ya aikata sabo, bal ba ma iya sabo din ba yu addabu aidan za a ladabtar da shi har wa yau ya ki zuwa masallaci sallar jam'i ya saba wa Allah sannan kuma za a ladabtar da shi li'anna rasul sallallahu alaihi wasallam qal saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sami'a nidaa duk wanda ya jiyo kiran sallah falam yujib yake amsa kiran sallah fala salata lahu bai da sallah yana ji ladan yayi kiran sallah amma yayi mursisi yake zuwa masallaci yayi sallarsa a gida ko a daki ko a kofar gidansa ko a cikin kantinsa abin nan ko a cikin ofis ɗinsa a ma'aikata yayi zamansa tare da cewa ya ji mai kiran sallah yayi kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya masa bai da sallah illa min uzurin sai in yana da uzuri in akwai uzurin da ya hana shi fitowa daga gida ya zo sallar jam'i akwai uzurin da ya hana shi fitowa daga kantinsa ko daga cikin ofishinsa ya zo masallaci to in akwai uzurin to sallarsa za iya zama za ta iya zama karɓaɓɓiya amma matukar babu uzuri irin na shari'a to wannan sallah ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai da sallah qila an tambayi abdullahi dan abbas qila libn abbas an cewa abdullahi dan abbas wamal uzuru wani uzuri ne wanda idan mutum yana da shi ko da ya ji ladanai suna ta kiran sallah a masallatai ba sai ya je sallar jam'i ba kuma bai saba wa Allah ba qal abdullahi dan abbas yace khawfun aw maradun tsoro ko rashin lafiya tsoro daga gida zuwa masallaci hanyar ba kyau yana tsoron da asuba ne unguwarsu ba mutane ko yana gefen gari fitowarsa a wannan lokaci akwai barazana a rayuwarsa musamman yanayi da ake ciki yanzu yana tunanin wani mugu ko wani azzalimi zai iya tare shi ya cutar da shi wannan yana da hanzarin yayi sallah duk da cewa gashi yana jiyo kiran sallah masallaci amma yana jin tsoro dan ya ji abubuwan da suke faruwa wane kaza ya faru da shi wane kaza ya faru da shi to shi ma sai ya ji tsoron faruwar abin da ya faru ga wane da wane sai ya zaman sa ya sallarsa a cikin gida ba tare da ya zo masallaci ba wannan yana da uzuri aw maradun ko rashin lafiya ba shi da lafiya to kuma dama an ɗora maka ta kalifanci ne idan akwai istida'a an gane fala wajiba fala wajiba ma'a me ma'a adamul istida'a in babu iko to wajibi ya faɗa kan mutum an gane ko wannan hadisin hadisi ne wanda imamu abu dawud ya ruwaito shi hadisi na 551 dogon hadisi ne mutawwalan haka ibnu maja ya ruwaito wannan hadisin sannan shek nasiruddin albani ya inganta wannan hadisin a hadisi rakam na 652 walamma jaa rajulun wasu abubuwan da ku ji ina karanta babu a littafin ka fa'ida ce da haka in ka ji sai kai ma kai maza maza ka rubuta wani lokaci sai ga an yi karatun ana karanta sai ga babu shi a cikin littafin ka yanzu an kawo mana hadisin in kana son ka samo hadisin a ina yake ka ka samu hanyoyi guda biyu za ka koma cikin sunan abi daud za ka gan shi za ka koma cikin sunan ibn maja za ka ga hadisin sannan hadisin ya inganta eh shek nasiruddin al-albani ya inganta shi walamma jaa rajulun a'ma ila nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani makaho ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru lahu ma bainahu wa bainal masjid min al-mashaqqa yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake fama da shi na wahala tsakanin gidansa zuwa masallaci ga dai rashin gani ga kuma rashin kyan hanya daga gidansa zuwa masallaci wa laysa lahu qa'idun kuma bai da dan jagora yula'imuhu wanda zai sadar da shi zuwa masallaci babu na farko kan hanyar daga masallaci daga gida zuwa masallaci akwai ainihin lambatu akwai kwatoci akwai ramuka akwai kwazazzabai akwai tarin ainihin wato duwatsu ko wasu abubuwa da aka zube akan hanya gashi kuma baya gani to sai ya nemi uzurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa talaba min annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu da ya sassauta masa an yusalliya fi baiti ya sallata a gida ko kun fahimta na farko ga makanta na biyu ga rashin dan jagora na uku ga rashin can hanya daga gidansa zuwa masallaci da aka sai yazo yake neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta masa wannan hukunci na zuwa masallaci domin yin sallar jami'i qala lahu lahu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi hal tasma'un nida daga gidanka in an yi kiran sallah a masallaci kana jiyowa qala na'am yace na'am ina jiyowa ya ma'aikin Allah qala fa ajib manzo Allah ce to ba sassauci ka zo kawai ka amsa in dai Allah dan ya riga yace hayya 'ala sala hayya 'ala fala kuma ka jiyo to ka fito ka amsa kage kenan koda zai iya ainihin cin karo da wani abu na wahalhalu dai na kan hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wajibcin sallar jam'i annabi bai dauke wa makaho da ba shi da ɗan jagora zuwa sallar jam'i ba, sai ni da kai da Allah ya yi mana ni'ima ta gani, Allah ya ni'imta mu da masallatai ko ina kewaye da mu, ba mu da wata wahala da muke fuskanta daga gidajenmu zuwa masallatai, amma ladan na gidan ɓangaren gidanka na gabas masallaci ladan ya yi kiran sallah, kaji. masallacin da ke yamma da gidanka ladan ya yi kiran sallah kaji masallacin dama hagu kudu da arewa na gidanka duk masallatan da ke kewaye da un- da ke da ke- kewaye da gidanka a unguwarku duk sun yi kiraye kirayen sallah kuma kaji kuma kai lafiya ka kalau kuma ba ka tsoron wani abu da zai cutar da kai a hanya kuma ka ƙi zuwa masallaci ka yi sallaka a gida annabi ya ce a gaya ma baka da sallah sallallahu alaihi wasallam baka da sallah na fata an gane wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi hadisi na 653 hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda alladhi yasma'u nida wanda yake jin kiran sallah la yasa'uhu an yatakhallab baya halatta yake zuwa sallar jami'i wanda duk in an yo kiran sallah yana jiyowa ba shi halatta yake zuwa sallar jami'i ولهذا قال dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sami'a nidaa duk wanda ya ji kiran sallah falam yujib yake amsawa fala salata lahu bai da sallah illa min udhrin sai dai in yana da uzuri salatuhu ghairu sahihatin sallarsa ba ingantacciya bace sallarsa ba ingantacciya bace fannafiyu qila kore sallarsa da aka yi aka ce sallarsa bai da sallah wasu malamin sun ce innahu nafiyul listiha ingancin sallar aka kore ma'ana ko yayi sallar to sallar ba ta da inganci waqil wasu kuma suka ce la salata lahu ya'ani laysa lahu salatun kamila wasu suka ce ana nufin bai shi da ba shi da cikakkiyar sallah bai samu cikakkiyar sallah ba wasu suka ce sallar ce bata inganta ba da aka yayi sallah amma bata inganta ba wasu suka ce sallarsa za ta inganta amma ya sani yayi wa sallarsa gibi ba cikakkiya bace sallarsa fannafiyu lil kamal kore wadda aka yi a hadisin aka ce la salata to kore kamalar sallar aka yi ba ingancin sallah din ba walakin na sai dai shak fauzanul fauzan ya ce lakin na zahirar haditha sai dai in muka kalli zahirin hadisin annahu la tasihhu salatu abinda manzon Allah ya faɗa kenan in muka kalli doran hadisin yana cewa la tasihhu salatuhu sallasa bata inganta bane illa idza kana lahu udhrun sai dai in yana da uzuri idan har makaho ya gabatar da uzuri ba a yi masa uzurin ya ki zuwa jam'i ba ba dalilin da zai sa ka ki zuwa jam'i kuma sallah ka ta kai labari idan har a wajen yaƙi in ka koma cikin salatul khawf za ka gani a fagen fama inda akwai haɗarurruka gurin yaƙi amma ba a ɗaukewa mutane yin jam'i ba suna yin jam'i annabi sallallahu alaihi wasallam har a filin daga yayi jam'i har a filin daga yayi jam'i aka raba sojojin a wasu ruwayoyin aka raba sojojin gida biyu kashi ɗaya suka yi sallah tare da annabi kashi ɗaya suna can tare da abokan gaba aka yi wa waɗannan raka'a ɗaya tun da halin tafiya ne suka tayi suka ci ko raka'a ɗaya sannan suka je suka canji wa'yancan wa'yancan su kuma suka zo su kuma suka riski annabi ya ƙarasa raka'a ɗaya ya yi sallama suka tayi suka ci ko raka'a ɗaya wannan fa filin daga fa a filin yaƙi fa ana yin jami to ina ga dan uwa kana zaune cikin kwanciyar hankali lafiya kalau babu wani tsoro ba rashin lafiya ai kiran sallah amma kake zuwa sallar sallar jami fa hadha dalilun ala wujubi salatil jama'a wannan hadisin yana nuna wajibcin sallar jami fil masjid a masallaci wajibi ne yin sallar jami a masallaci حيث ينادى لها أجسان دا أكي كران صلى ولهذا يقول عبد الله بن مسعود دان هكا عبد الله بن مسعود وجه حديث آه من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر شما حديث نواند ابن ماجة يرويتوش الدار قطني دا ابن هبان دا أبو عبد الله الحاكم النيسابوري دسر رويتوشي وإسناده على شرط مسلم sannan isnadin hadisin yana wato bisa sharaɗin imam muslim lakin rajaha ba'dhum waqafahu sai dai wasu cikin malamai sun rinjaye da cewa hadisi ne mauqufi zuwa ga ainihin abdullahi dan mas'ud ولهذا يقول عبد الله بن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما كثورارو أن حديثا عبد الله بن مسعود يتي duk wanda zai samu kansa cikin farin ciki abin zai yi masa daɗi ya wayi gari ranar tashin alkiyama yana musulmi duk wanda ya tashi a musulmi ranar lahira wannan abu zai faranta masa rai falyuhafiz ala haula salawat to lallai ya kula da waɗannan salloli na farilla guda biyar haisu yunada bihinna duk sanda aka kira su duk sanda ya ji kiran sallar asuba in dai ya wayi gari a farfajiyar alkiyama yana musulmi hakan zai masa daɗi to da ya ji kiran sallar asuba ya amsa da ya ji kiran sallar azhar ya amsa la'asar ya amsa magariba isha duk ya amsa amma fa ga wanda yake so ranar tashin alkiyama a farfajiyar alkiyama ya wayi gari yana musulmi hakan zai faranta masa rai to ya kiyaye sallolin farilla fa inna allaha domin hakika Allah shara'a li nabiyihi sunan al-huda Allah ya shar'anta wa annabinsa sunnonin shari'a wa innahunna salloli guda biyar dinnan na farilla min sunanil huda suna daga cikin sunnonin shari'a walau annakum sallaitum fi buyutikum Abdullahi dan Mas'ud yace da za a wayi gari ku koma yin salloli a gidajenku kama yusalli hadha almutakhallifu kaman yanda wannan mai kin zuwa masallaci yake yin sallah fi baiti a gidansa la taraktum sunnata nabiyikum to lalle da kun bar sunnar annabinku inda za a wayi gari in yi sallata a gida kamar yadda wannan mai kin zuwa sallar yake yi ya sallata a gida kai ma ka yi sallaka a gida kamar yadda wannan mai kin zuwa sallar a masallaci yake yin sallarsa a gida to da ni da kai da shi wancan din to da duk gaba ɗaya mun yi watsi da sunnar annabinmu walau taraktum sunnata nabiyikum abdullahi dan mas'ud yace da kwa za ku yi watsi da sunnar annabinku la zalaltum da kun bace da kun bata walaƙad ra'aituna abdullahi dan mas'ud yace na iya tuno zamanin mu musa habbai na gammu wa ma ya takhallafu anha babu mai kin zuwa sallar jam'i illa munafiqun sai munafiki ma'lumun nifaq wanda kowa ya san munafiki ne ba wai wanda ake taba ba ko kokwantan munafurcinsa ba wanda ma munafurcinsa bai fito fili ba yana zuwa sallar jam'i amma duk mu an mun waye gari mu sahabbai mun gano cewa duk wanda ka ganshi ba shi da kyakkyawar alaka da sallolin farilla a masallaci to munafiki ne kuma munafikin da kowa ma ya san munafiki ne munafurcin nasa ba boyayye bane in ji Abdullahi dan Mas'ud kaga yanzu aka zo ai kaga munafukan suna da yawa kenan ko yake cewa da walakadar ra'aituna na tuno lokacin da wa ma ya takhallafu anha babu mai kin zuwa yayi jinkirin zuwa sallar jam'i a masallaci illa munafiqun abdullahi dan mas'ud yace sai munafiki ma'lumun nifaqi wanda sananne ne munafurcin nasa walaqad kana rajulu yace kai fa a zamanin mu mutum yakan kasance yi utabihi akan zo da shi sallar jam'i yuhada bainar rajulaini yana jan kafa ya dafa kafadun mutum biyu saboda ba shi da lafiya hatta yi kama fi har sai an zo an tsayar da shi a sahu ba shi da lafiya ba zai iya miƙewa ya tafi a kan kafafuwansa ba amma yanda suka ɗaukaki al'amarin jam'i da yanda ba sa wasa da jam'i za ga ya dafa mutum biyu ɗaya nan ɗaya nan ya dafa suna tafiya yana jan kafarsa a ƙasa yana ja suna tafiya da shi a hankali har sai sun zo da shi masallaci su tsayar da shi a sahu ji abdullahi dan mas'ud wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisi na 514 haka za kana sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ma'a salatil jama'ati tare da sallar jami'i shi yasa ina yawan maimaitawa cewa ko a aljanna ka leka wani gurin kaga sahabbai ka san ba anan kake ba eh za ka ji kunya kai ba ka san kaman kaman ka je in ka je aikin haji wani lokacin ka dan samu ka dan bata a amina tunda za ka ga wannan hemomin sun yi kama da juna duk wani wata alama da zaka gane mutanen ku ko yankin inda kake duk alamomin kusan iri ɗaya ne da haka duk wanda yaje sai ya rude kai kana buɗe labule kana shiga wasu hemomin ka san ba ba yan ƙasar ku bane dan zaka ji yaran su ba irin naka bane launin fata su ba irin naka bane da haka dole ka fito da haka yanzu sahabban da mutum ba shi da lafiya ma an ce wanda ba shi da lafiya an masa uzuri ya yi sallata a gida amma su suna ganin hakan ma kamar uzurinsu ba su da hanzari a irin hakan ma tun da dai da sauran numfashi haka za a kama mutum a kama kama da shi a lallabo da shi sai an kashi masallaci saboda regular customer ne na sallah ya saba da sallah ransa baya masa dadi a ce ga kiran sallah ya jiyo yana raye amma ya sallah a gida duk da ba shi da lafiya haka za a zo da su haka fa sahabbai suke hatta al-marida wai har mara lafiya alladhi la yastati'u al-mashya wanda ba ba zai iya tafiya ba ya tuna bihi sahabbai sukan zo da shi yuhadunahu sukan ja shi baina rajulaini tsakanin mutum biyu su jawo shi zuwa masallaci hatta yuqama fi safi har sai ya zo ya tsaya a cikin sahu sannan yake samun nutsuwa li ilmihim sahabbai suna yin haka dan sun san anna salatal jama'ati wajibatun sallar jam'i wajiba ce ala gafarta malam yanzu in har ba su da lafiya sai sun zo ni lafiya ta kalau ga masallaci ba ni da nisa da shi in sallata ni kadai a gida anya anya ba na jin tsoro a raina anya ba ka jin ɗarɗar kai kana jin sallaka ba damuwa kana jin takarɓu wani irin rauni imani na ya samu wani irin rauni imanin ka ya samu dan uwa da har zaka dinga aikata irin waɗannan kuma baka jin wani damuwa in an yi magana ka ce to ai kai kana ma sallah wato kayi kokari kenan kai gama kana ma sallah wato kenan kana ishara wasu ba ma sa sallah والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ya siffanta waɗanda ba sa zuwa sallar jam'i da munafurci yanzu dan Allah ba za ka ji tsoron ka siffantu da wannan siffa ta munafurci ba domin daga cikin alamar mutum munafiki ne shine wanda baya zuwa sallar jam'i qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce aqalu sala salawati alal munafiqin sallolin da suka fi wa munafikai nauyi salatul isha wa salatul fajr sallar isha da sallar asuba shi ka san matsalar munafiki baya yin abu dan Allah duk abin da zai yi a gan shi yayi shi yake yi ina fata an gane shi yasa me yasa ba sa zuwa sallar isha me yasa ba sa zuwa sallar asuba saboda a wancan zamanin sallar isha ana yin ta ne da daddare lokacin duhu ya shigo ana ba ba kasafai aka fiye gane wane ya zo wane bai zo ba duk munafiki zaka samu a wancan lokacin baya wasa da sallar azhar da sallar magariba da sallar a da sallar la'asar da sallar magariba saboda akwai haske za a gane wane ya zo sallah wane bai zo ba amma sallar isha duhu ya shigo sallar asuba duhu bai janye ba to wannan ita tafi wa munafikai nauyi ta fi wa munafikai nauyi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa shahida Allahu bil iman Allah ya ba da shaida ta imani liman ya'murul masajida ga wanda yake raya ko suke raya masallatai bis salati da sallah Allah madaukakin sarki ya shaidi masu raya masallatai da sallah ya shaide su da imani qala ta'ala Allah ta'ala ce innama kawai ya amuru masajid Allah wa'anda suke raya masallatan Allah man amana billah shine wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa aqama salata yana tsaida sallah wa ata zakata yana bada zakka wa lam yakhsha illa Allah baya tsoron kowa sai Allah Allah ya ce waɗannan su ne masu raya masallaci in kana neman masu raya masallaci ba sai ka sha wahala ba Allah ya gaya ma masu raya masallatai su ne waɗanda suka yi imani da Allah su suka yi imani da ranar lahira suke tsaye da sallah suna ba da zakka ba su tsoron kowa sai Allah suratul tauba aya ta 18 fa salatul jama'ati amruha azimun sallah a cikin jam'i al'amarin ta babba ne fala yutasahalu biha kada a yi sako-sako da sha'anin yin sallah a cikin jam'i aw yultafatu ila man yusabbidu anha ko kuma kar a saurari wanda duk yusabbidu yake yin nawa da jan kafa da nauyin jiki anha ga barin yin sallar duk wanda yake yin nauyin jiki da kasala wajen yin sallah a cikin jam'i to kar ka saurare shi kar ka waiwaya ka kalle shi babu wani abun koyi a tattare da shi ballantana ka koya daga gare shi duk mutumin da in lokacin sallah yayi lokacin ƙuya ta zo kenan lokacin lalaci da kasala lokacin da zai fara hamma lokacin da wani bacci da mutuwar jiki zai same shi to wannan ya zama victim shedan ya riga ya harbe shi ina fata an gane kaga mutum yana ta al'amuransa amma da lokacin sallah ya kaga mutum jikinsa ya mutu to akwai damuwa to shi yasa malai yake cewa aw yultafatu ila man yusabbitu anha wato ko kuma karka saurara ko ka waiwaya zuwa ga wanda yake nuna ko yake nauyin jiki wajen yin sallah a cikin jami'i wa illa falimadha idan buniyatil masajid idan har zan yi sallah a gida kai ma kai sallah a gida to in haka ne dan me yasa aka gina masallatai dan me yasa aka gina masallaci law kanat salatul jama'a laysat wajibatun in har sallar jam'i ba wajiba bace falimaza tuqamul masajid to dan me za a dinga tsatsai da masallatai a unguwanni da garuruwa ko ina kaje za ga an gina masallaci wa yunfaqu alaiha dan me yasa za a dinga kashewa masallaci kuɗi wa tubuna binafaqatin a gina masallaci da kashe kuɗi mai yawa kaga masallaci ya ci miliyoyin kuɗi kawai dan a dinga kulle shi dan a rufe shi in yi sallata a gida kai sallaka a gida wane ya sallata a gida a bar masallaci duk wannan kuɗin da aka zazzaga wa masallaci an yi ne kawai dan a rufe shi wa yurattabu lahal a'imma kaga an tsara limamai a masallatai wal mu'azzinun da ladanai duk saboda jam'i ba wajibi ba ne aka yi haka lallai cikin kashe kuɗi da ake wa masallatai a giggina su a tsayar da a tsara limamai a tsara ladanai masu kiran sallah wannan ya nuna ma wannan abin da ake a masallaci yana da muhimmanci bal min ajli annaha sunna hal min ajli annaha sunna kawai saboda sallar jam'i sunna ce shi sa aka gina masallatai saboda sallar jam'i a masallaci sunna ce shi sa aka samar da limamai aka samar da masu kiran sallah la ko kaɗan ba haka bane hadha yadullu ala anna salatal jama'ati wajiba wayannan abubuwan da kaga ana yi wa masallaci yana nuna sallar jam'i da ake a cikin masallaci wajiba ce lam tubuna al masajid ba a gina masallatai ba min ajali sunnatin fakat dan kawai sunna kawai lalle abin da aka gina masallaci saboda shi wajibi ne inna ma buniyat li ajali wajibin ka sani an gina masallatai ne saboda wajibi fa yajibu tanabbuhu li hadha naka wajibi ne a waye a san haka wala yultafatu ila hadayani haula'i haula'i alladhina ya'khudhuna al-aqwal al-mukhalifata lid-dalil malai ce wala yultafatu kada a waiwaya kar a saurari ila hadayani haula' kar a saurari hayaniyar waɗancan allazina ya'khuzuna al-aqwala wa'anda suke yin riko da maganganu al-mukhalifata lid-dalili irin maganganun da suka saba da hujja da dalili kar ka saurare su wanda za su yaya ba zuwa sallar jam'i ba dole bane kana iya sallaka a gida malam yace kar ka saurari hayaniya da surutan wa'anda suke riko da wasu aqwal na malamai wa'anda suka saba wa dalili wa yajma'unaha su tattara wa'annan maganganun wa yaquluna su dinga cewa hadhihi aqwalul ulama kun ji wa'annan sune zantutukan malamai da haka in kaga dama ka zo masallaci yana da kyau in baka zo masallaci ba ba dole bane sai an yi sallar jami'i yace kar ka saurari wannan hayaniya taqulu aqwalul ulama tukhti wa tusib sai ka ce ai zantutukan malamai suna iya yin daidai suna iya yin kuskure fal wajibu ittiba'ud dalil lattiba'u aqwalin nas abin da yake wajibi a kaina wajibi a kanka bin hujja ba bin maganganun mutane ba qauluhu wa man taraka salatal juma'a sai kuma imam al-barbahari yace wanda ya bar sallar juma'a qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man taraka salata juma'in duk wanda ya bar juma'a guda uku juma'a ɗaya biyu uku ta hawunan kawai don reni da wulakanci bai ɗauki juma'a wata aba ba bai ɗauki juma'a da muhimmanci ba shi yasa ya jera juma'a ɗaya biyu uku bai je sallar juma'a ba ɗaba Allahu ala kalbi Allah zai rufe zuciyarsa duk wanda ya bar sallar juma'a uku dan reni da wulakantar da sha'anin juma'a Allah zai rufe zuciyarsa taba Allahu ala qalbi Allah zai rufe zuciyarsa alheri ba zai dinga shiga zuciyarsa ba wannan hadisin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadisi na 1052 Imam An-Nasa'i hadisi na 1369 Imam Ahmad a cikin Musnad mujalladi na uku shafi na 424 wa sahahu Al-Sheikh Al-Albani fil Mishka Al-Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Al-Mishkatul Masabi hadisi na 1371 yasiru qalbahu qalba munafiq shine taba Allahu ala qalbi ma'ana zuciyarsa za ta koma irin zuciyar munafiki zuciyarsa za ta zama zuciya ƙeƙasasshiya busasshiya don ɗaba Allahu ala kalbi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin manzo Allah yace la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at wallahi ko dai mutane su hanu daga ɗabi'an nan ta ƙin zuwa sallar juma'a aula yahtimanna Allahu ala qulubihim ko kuma Allah zai rufe zuciyarsu Allah madaukakin sarki zai kulle zukatansu thumma la yakunanna minal gafilin sannan za su kasance daga cikin gafalallu rafkanannu to wannan salatu juma'in sal juma'a uku din nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shin a jere ko kuma koda daban-daban ne qala shaukani al-imamu shaukani rahimahullah yace yahtamil wannan salatu juma'in da annabi ya ambata zai iya daukan an yura da husulat tark mutlaqun ko mutlaqan sawa'un tawalatil jumu'at aw tafarraqat hatta walau taraka fi sanatin jumu'a la daba Allahu ala qalbihi ba'da salisa shi a wajen Sheikh wato Aliyu Shaukani yake cewa abinda ake nufi da wanda ya bar juma'a daya biyu uku Allah zai kulle zuciyarsa Shaukani yake cewa wannan shin a jere ya bar su daya biyu uku ko a rarrabe ya ce kai koda a cikin shekara guda ne a cikin shekara guda ya bar wannan juma'a uku din in ji shaukani ba wai sai a jera ba misali a tsawon shekara ya taɓa barin juma'a ɗaiɗaya har guda uku a lokuta daban-daban a shekara kuma babu wani uzuri ta hawunan ɗin to sai ke cewa bayan ya bar juma'a ta uku to abinda annabi ya faɗa zai tabbata kansa an yi juma'a a watan misali januwari ko a watan almuharram ya taɓa barin wata juma'a a watan muharram da gangan can kuma wajen rajab aka sake yin wata juma'a nan ma yaki zuwa a can wajen ainihin wato watan shawwal nan ma aka kuma yin wata juma'a yaki zuwa nawa kenan to a wajen shaukani ya shiga cikin wannan wa huwa zahirul hadith shaukani ce kuma wannan shine zahirin hadithin wa yahtamil kuma za a iya fassara wannan wanda ya bar juma'a uku din an yura da salasa juma'in mutawaliya a ce ana nufin sallar juma'a uku a jere a'a akai juma'a wannan satin yake zuwa wani juma'a wata juma'a wani satin yake zuwa wata juma'a sati na uku a jere ya ƙi zuwa to wasu malaman sun ce shi ake magana ina fatan gane da haka suka ce a jere ake nufi ba wai daban-daban ba kamar yadda ya zo a cikin hadisin anas wanda addailami ya ruwaito hadisin a cikin musnadul firdaus li'anna muwalat muwalatu dham domin jeranta laifi jeranta zunubi wa mutaba'atahu da bibiyar da shi lokaci guda kayi laifin ka ƙara yi ka ƙara yi a jere mushiratun bi qillatil mubalati bihi wannan yana nuna lalle wannan laifin mutum bai damu da shi ba kuma wannan abin da mutum ya aikata ya nuna cewa ba shi da wani muhimmanci shi sa yake ta maimaita shi shi sa a wannan ruwaya ta Anas wanda Imam Dailami ya kawo ta a cikin Musnadul Firdaus ya nuna cewa sai in mutum ya bar Juma'a ɗaya biyu uku a jere kuma wannan shine kauli raji ma'ana wannan shine zance mafi rinjaye fiye da wancan kaulin na farko cewa ko da a cikin shekara guda ka bar Juma'a daban-daban daban sau uku ka fada wannan hadisin a wasu malaman sun ce sai in mutum ya bar sallar juma'a guda uku rigis a jere to shine ya fada cikin wannan hadisin wannan shine kaulin jumhur na'am na'am
abin da yake kasance a mafi yawanci yan kasuwa ko kuma da ma'aikata na'am
cewa za su je masallacin na'am amma mutum yana ji an kira sallah na farko an kira na biyu na'am
sai ya ji liman ya fara kayan hannu ya fara hudu ba duba Mm.
sannan a yi gaggawa
a a taho na'am kuma ana a wannan hali shi bai zama su kowa yi wasa to kowa ta gangan ba gaskiya ne tambayar da yake yi shine yanzu kuma yawan wannan shine abin da yafi yawa ga 'yan uwa matasa wani lokaci da kuma masu ayyuka na ofisoshi da 'yan kasuwa yana tambayar cewa ya- mutum ba zai shiga cikin irin wannan hukuncin ba za a ga wani ya ji kiran sallah na farko yana a kunnensa aka yi kiran sallah na biyu amma koge zaube ba ya ki tashi har sai ya ji liman ya fara hudubar juma'a ya hau kan mumbari sannan sai ya maza maza ya wanke jikinsa ya alwala sannan ya taho masallaci yana ganin wannan ba zai iya shiga cikin masu wulakantar da al'amarin juma'a ba to wannan ai mai dan sauki ne akwai masu hawan feda shi huduban ma ɓata lokaci ne ba zai saurare ta ba yawa da haka sai ya tabbatar da cewa an gama an ce wa qumu ila sala sannan sai ya tawo duk saƙon da ake so a isar wa al'umman musulmi a wannan satin game da sha'anin rayuwarsu ta duniya da al'amarin lahirarsu duk baya bukata ya ji wancan ai mai dan dama dama ne zai ma zo in ya ji dab an kiran sallah na biyu za a hau kan mambari ya maza ya taho wannan ai kaga shi ya ma zo ya riske hudu ba to akwai wanda ko hudu ma ba zai saurara ba da haka kuma ba zai zo masallacin ba yana can kan titi ko kan hanya ko gindin wata bishiya ko a kofar wani gida a nan zai bi sallar kuma da an idar da sallar shine na farkon wanda zai dawo wannan matsalolin gaskiya yanzu ka lura sun yawaita a masallatai game da sha'anin sallar juma'a to wannan kaga akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada wato a ya rarraba game da masu zuwa sallar juma'a sun kaso wajen gida biyar to da yawan mutane yanzu ka duba ba sa cikin wannan gida biyar din kwata-kwata domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi man raha fi sa'atil ula fa ka annama qarraba badanatan duk wanda shi ya riga kowa zuwa sallar juma'a ya zo a sa'a ta farko to zai samu lada kamar wanda ya yi taƙarrubi ma'ana ya sai raƙumi amale cikakken raƙumi ya yanka shi ko aka soke shi ya rabar da naman fi sabilillah sai annabi ya ce wa man raha fi sa'ati thaniya wanda yazo a sa'a ta biyu baka annama qarraba baqaratan shi kuma kamar wanda ya sai bujimin sa yasa aka yanke shi aka daddatsa shi aka raba wa mabukata fi sabilillah ladan da zai samu ka dauka yanzu bujimin sa ya kai kusan miliyan daya ya haura ba to a dauka kamar yanzu mutum ya cire naira miliyan daya ya sadaukar wa mabukata fi sabilillah karamin lada zai samu annabi ya ce wa man raha fi sa'ati thalitha wanda yazo sallar juma'a a sa'a ta uku fa ka annama qarraba kafshan aqran kamar ya sai ra- rago cikakken rago mai kahonni ya yanka shi an gididdiba shi an ba wa mutane fi sabilillah wa man ra'a fi sa'atil kham- rabi'a wanda yazo juma'a a sa'a ta hudu faka annama qarraba da jajatan sai kaga an fara kurewa kamar wanda ya sai kaza ne ya bayar da ita sadaka wa man raha fi sa'atil khamisa wanda yazo a sa'a ta biyar faka annama qarraba baydatan kamar wanda ya siyi kwai kwai ya kai naira 100 yanzu ko to kaman wanda ya sai kwai ya bayar sadaka to da yawa yanzu masu samun ladan kwan suna nan su ma suna nan da yawa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaran liman ya fito ya hau kan mumbari dawatil mala'ikatu suhu mala'iku ne fa a gate din masallaci suna nan suna daukan attendance suna ta daukan attendance da zarar liman ya hau kan mumbari sai su rufe duk wanda ya zo bayan liman ya hau kan mumbari baya cikin list din su haka mutane suke ta wannan gangancin haka mutane suke ta yi da ko da mutum kai tsaye bai shiga cikin irin wannan mat- eh, abin da muke tattauna na kin zuwa juma'a din ba ko barin sallar juma'a to ko shakka babu wannan kai zaka sa shi a cikin layin masu wasa da ibada a ce kullum sau ɗaya tak a sati ba za ka iya haƙura da ɗan kasuwancin naka ko ka haƙura da aikin ofis ko ka haƙura da abin da kake yi sau ɗaya tak a sati ka iya zuwa a yi sallar juma'a ka zo da wuri ka saurari hudu ba a yi sallar juma'a da kai ba to wannan yana nuna maka yadda muke sake samun rauni ta fuskar ibada imanin mutane yadda yake ta zaizayewa yana yin baya za a ga amma kan aida da sallah sai ga masallaci an cika har kan titi har kan hanya saboda mutane duk suna nan wasu sun lallabe kawai ba su ba ba huduban liban ka je kai ta hudu ba ka su ba ita suka zo ji ba abinda kawai suka zo yi sallah suka zo yi su ce ba za su zo sallar juma'a bane kawai ba su ce ba da haka suna nan kawai suna da an ta da sallah sai ya ji kai ko wanda sai ya ji ma an an an- an fara karatu to kaga wa'annan abubuwan duk suna nuna cewa lallai akwai sakaci na'am yawa zai mai zo ya shimfida akan titi ya abin nan kuma sannan wani abun ban haushi da an idar da sallah shine na farkon dawowa kana zuwa kofar gida ya ganshi ya a mutum da ta ba mutum da muka dawo ba fa inda zashi ya riga kowa dawa murna yake ya riga kowa dawowa daga gurin ibada shedan ya shiga har cikin aljanna ya fito da annabi adam daga na hawa sai kai da kake lungun ku a cikin hausa kai ne zaka gagare shi lalata shedan tana da yawa tana da yawa tun da ya ce sai ya samu kwastomomi kakka ɗauka da wasa yake rantsuwa yi wa Allah ya shiga har cikin aljanna ya yaudari annabi adam da na na hawa bai basu ba har sai da ya sa aka fito da su daga cikin aljanna sai kai da kake cikin lungunku kai ne yanzu shedan zai za ka gagari shedan ya shiga ya yaudare ka yi maka abin da ya kamata na fata an gane to wayannan abubuwa za ka ga gasu nan dai sai dai a ci gaba da wayar da kai amma gaskiya wannan za ka ga duk wanda yake ta'ammuli da sallolin juma'a ko yake zuwa masallacin juma'a to zai ta ganin irin waɗannan abubuwa din shi yasa galibi sakonnin to na'am eh tam ya shiga cikin tambayoyi na'am me kake so ka ce wa alaikum salam to ka shiga da mu wani karatun fifikon lada na yanka raƙumi ko sa a ba alayya wannan ba ta wannan babun bane ya kaga wajen abin da ya shafi sadaukarwa da neman lada dabbar da tafi girma ita tafi shi sa a wajen hadaya za ka ga sai- babbar sai aka ce a fara yanka sa saboda ana so wanda za su amfana su zama suna da yawa kuma haka nasti ya zo a kai saboda haka ba lalle bane wannan ya zamto ya shiga wancan layin ka gane ko amma an yi la'akari da yawan waɗanda za su amfana da abun to sai ka ce wanda wanda aka ya yanka babbar dabbar da za a amfanin kamar ya fi samun lada mai yawa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen wajen wannan falalar zuwa juma'a sai aka fara kawo babbar wanda za ta samar da ah, masu amfana su zama to suna da yawa ka fahimta ko wa alaikum salam na'am na'am na'am mm na'am na'am ba za su shiga ba ma dama mutum matafiyi ne ai shi an masa sassaucin sallah tunda kamar yadda tambaya take nuna matafiya ne su to shi kuma matafiyi kaga dama yana cikin wanda an masa sassaucin sallar juma'a yau waye in ya risketa yayi fa ni'ima in kuma yanayin tafiyarsa bai ba shi damar tsayawa ba wani lokaci ma lokacin da sallar za ta yi kila yana cikin daji inda babu masallaci yawa to kaga shi yana cikin wanda aka yi masa sassauci na'am na'am na'am kai din menene yana da alaka duk da karatun mhm na'am na'am na'am na'am to shi kaga sai ya zamto kawai sai dai yana magana game da ma'aikaci wanda ka'idar aikin da aka ɗauke shi ba za ta ba shi dama ya zo cikin sa'atul ula ba to sai ga a wata sa'a zai zo sai amfani da damar sa iya wannan sa'a din sai ya zo la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ko illa wus'aha da haka abin da ya kamace shi shine sai maza ya zamto cikin shiri lokacin da ya samu imkani sai abin nan a ran da kuma aka samu ko hutu ko wani abin nan kaga yana da isasshen lokacin da zai je da wuri ina fata gane wa alaikum salam ku bari mu dan samu gaba mu ga sai ku yi tambayar bari mu dan samu gaba ga inda na tsaya in gudun tsayawar yayi ma sai ku yi ta tambaya ku insha Allah to insha Allah sai mu tsaya ina mun karanta nan ko to wa qauluhu to shikenan na'am to bari a kashe sai kai tambayar eh bari bari eh kashe sai kai tambayar ta wasu tambayoyin sun shiga can an gane ko insha Allah zai mu tsaya ana abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أردت jiri na'am jiri shi ma ya rashin lafiya ne ko tunda mutum zai iya faduwa in ya tafi jiri shi ma ya rashin lafiya ce duk da za ka ga mutum ba wani guri ne yake masa ciwo irin haka ba amma jiri ai zai hana tafiya in kuma yace zai tafi kila zai bayu zuwa ga ya fadi to kaga wannan shi ma zai iya zama amma yana da wanda zai supporting din sa ma'ana su tafi tare ya dan dafa shi yanda jirin zai dan masa sauki ko kuma a dauke shi akan abin hawa a je a kai shi kaga duk zai iya zuwa tunda in yaje sai ya zauna in kuma jirin ma zai iya faduwa to kaga shi ma in bai samu wanda zai tokara masa tafi masallacin ba kaga shi ma zai zai iya yin hakuri da zuwa sallar juma'a ina fata an gane amma in ya samu wanda zai kai shi kamar a abin hawa ko a daidai sau a kai shi masallaci to shikenan sai a dauke shi a kai shi ainihin wato masallaci kaga ba sai ya dauki lokaci mai tsawo ba domin daga gida inda yake zuwa masallacin akwai tazara kuma ga halin da yake ciki na jiri da aka kamata a ce ya samu abin hawa an kai shi in abin hawa ne kaga tafiyar za ta zamanto takaitacciya ina fata an gane to saboda haka kaga in dai mutum yana son wannan falalar da aka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata to kaga dole fa sai dai fa mutum ya riski waɗannan lokuta din amma idan mutum misali ya saba zuwa sa'atul ula misali sai kuma yau ya tashi da wannan yanayin na jiri wanda wannan jirin ya sa bai iya zuwa masallaci a sa'atul ula ba sai a sa'atul rabi'a Allah zai ba shi ladan sa'atul ula ɗinta. Ka gane ko, saboda ya riga ya saba wata larura ce ta sa bai iya zuwa a sa'a farko da ya saba zuwa ba. Ya tashi jikin ba daɗi sai daidai lokacin da dab da za a shiga za a yi fara hudu ba sai ya ji zai ɗan samu ɗan samu sauki zai je masallaci. To duk da ya je a makare amma Allah zai ba shi wancan ladan saboda akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk wanda ya saba yin wata ibada ko aikin alkhairi rashin lafiya ko tafiya ta sa bai yi ba to a za a rubuta masa kamar yayi an gane ko na'am to alaikum salam jam'i na'am ina kishiyoyin masallaci to na'am na'am na'am e jam'i ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin abubuwa guda biyar da aka bashi a, ko guda shida a, an sanya masa ƙasa ta zama gurin sallah duk inda ainihin wato ayyuma rajulin min ummati adarakathu salah falyusalli duk inda mutum sallah ta riske shi sai ya sallata banda makabarta banda ban kawai illa iyaka yanzu majalis irin waɗannan wanda ba masallatai ba kuma ga su kusa kusa da masallaci to gaskiya sun sabawa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da na magabata akan haka a ce ga masallaci an gina shi dan sallah amma saboda guri kofar gurin sana'a ne sai a yi shimfiɗa ko kuma a'a gurin hirar mutane ne kawai sun sai butocin alwala da da da tabarmi da lokaci yayi sai a shimfiɗa ga su ga masallaci suna jiyo ana kiran sallah suna ji ana sallah amma ba za su zo masallaci ba in ka fahimci wannan karatun da muka yi meye hikimar gina masallaci su a wajen su an gane ko wannan duk yana ciki to domin hatta gina masallaci in aka gina shi ba bisa ka'ida ba shi ma shari'a ba ta goyon baya ballantana a buɗe wasu ƙananan wurare masallacin ma misali an gina wannan sai kuma an ɗan ƙara gaba ba kaɗan wannan yayi ba kawai kuma gina wani kamar yadda kake gani yanzu da masallacin juma'a da na kansu salawat ana gina su yadda aka ga dama ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam balma yana cikin alamomin tashin alkiyama an gane ko da aka za ga cewa hikimar musulunci shine haduwar jama'a kuma duk sanda jama'a ta yi yawa sallar ta fi tsarki ta fi lada da haka a haɗu da na can da na can duk kowa ya rufe gurin sana'arsa mutum ya tashi daga gurin da yake hira ya tako ya zo masallaci shi kansa takun idan har banu salima sun yi ƙoƙarin su taso daga unguwarsu su dawo kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan samun falalar ga su ga masallaci annabi ya ce su yi zaman su a unguwarsu dan takun nan shine ladan amma shaidan yawa mutum fitsari a ka yana zaune a majalisa kawai a nan zai alwala kawai hau kan tabarma dama a zaune suke a gurin to wannan kaga gaskiya ya saba da wannan hadisin ibnu mas'ud da muka karanta ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka ce sallar su bata yi ba domin sun yi sallah kuma sun yi jami'i amma sun yi ba a muhallin da aka tanada don yin sallah ba in kuma mutane za su ci gaba da haka to za a wayi gari a wofuntar da masallatai kuma wanda wofuntar da masallaci ko da da ramadan malamai suka ce kai sallar ka a gida ta tarawih ko qiyamul layl ya fi falala amma idan ba za a wofuntar da masallatai ba idan na zauna nayi tarawih a gida kai a gida kai to za a waye gari ma a zuwa ga masallaci a rufe dan kowa ya zauna a gida to a nan zuwa yi a masallaci ya fi falala dan masallacin yana da wani wasu hukuk da wasu adab da ke kan al'umma idan har za a zame wayancan su can wayancan su can to kaga abinda ake so na raya masallacin da kulawa da shi da cika a masallacin ya zama babu to da haka wannan kuma gaskiya ya fi kama da son zuciya irin waɗannan mutum a kofar gurin sana'arsa ko majalisa su kawai su mai da shi gurin sallah ga su ga masallaci suna hangowa ko suna jiyo kiran sallah amma ba su zo masallaci ba amma ba za ka ce sallar su ba ce ba na'am eh kware da gaske su zaka iya kawo hakan duk da cewa tunda wanda suke imani da Allah su ne masu raya masallaci a haka Allah ta'ala ya faɗa to shi kuma me yake rayawa an gane shi yasa in ka koma ihya'u sunna na dan fodiyo har wata mas'ala ya kai ce idan ga masallacin da mutane suke amfani da shi ba kaɗanye ba sai wani ya zo gefen sai ya gina ya ce a rushe na biyu har ma wasu malamai suna ganin kai annabin sallah ba ce ba duk za ga ko wannan matsalolin dan fikihun da yake cikin sallar jam'i shine mutanen rukunin wannan masallacin akalla su dinga haduwa suna gai ganawa suna gaisawa da juna suna harhaduwa a nan za a gane wane bai da lafiya wane ya samu tsotsayi wane kaza wane kaza gurin zumunci ne gurin da za a ci gaba da samar da haɗin kan musulmi ne don yaushe ba inda musulunci zai gamsu da rabuwar kai sai dai akan saban Allah ne amma in dai a wajen bin Allah ne to haduwar kai shi musulunci yake kira zuwa gare shi ka fahimta ko su saboda haka ba inda musulunci zai goyi bayan mutane su rarrabu wannan ya can wannan ya can wannan ya can shi yasa aka ce duk sati a rurrufe waɗannan kamsu salawat masallatanmu na unguwa da muke haduwa kullum wayannan yan yan layi ko yan rukuni suna haduwa to ga kuma masallacin juma'a da yan unguwa kaza da unguwa kaza nan kuma zumuncin ake so ya ƙara faɗi sai aka ce duk sati wayannan na kansu salawat din ba nan za a yi sallah ba ga wani nan na juma'a a zo a haɗu to shi ma yanzu sai ga masallatan sun yawa duk inda ka zagaya za ka ga da yanda masallace suke cika to yanzu in kaje zaka samu cewa na nan bai cika ba ga wani sabo can an bude kuma kullun cikin bude yake saboda masu budewar da san zuciyar su wayanda ake danka masallatan da kuma san ran su masu ginawar saboda kudin sa ne filin sa ne shi anan zai gina to da zai gina din a ce zo kai sallah ka ci ba za ka yi ba duk a kira shi zai iya shiga ya sallah ba zai iya ba to don haka wannan matsalolin duk suna daga cikin da yana cikin alamatu sa'a bayan da zaka yi da mutane amma dai gaskiyar magana wannan yana sake raba raba kan mutane yana kuma rage karfin al'ummar musulunci domin ana samun rarrabuwa ba tare da bukatar hakan ba ta gane ko da haka wayannan musallatin guraren da zaka yi zaka yi ta ganin su haka kan titina da abin nan ga masallaci mutane kuma suna da gurin da suke tsayawa su yi sallah kuma kila ma wanda yake ba su sallah a gurin kila yana da ilimi ya san wannan karatun da ake faɗa amma zai ja su sallah a gurin ya ƙi zuwa masallacin shi ba to sallar su ba za a ce bace ba amma dai gaskiya sun saba da manufar yin jam'i a masallaci Allahu ta'ala ala na'am ina so in na gama da nan sai yau nan insha Allah na'am na'am
ana kyale kama to na ji wani hukunci shin da ladan hukumar juma'a da sallar gaba da ba kai sallar gaba ko ko iya sallar samu
game da wanda wanda bai je da wuri ba a'a ladan wannan falalar da aka faɗa tunda mutum ya zo lokacin an gama ɗaukan wanda suka samu wannan falala ita kadai ce mutum bai samu amma tunda ya zo ya samu sallah yawa hudu ba ladan hudu ba ladan zuwa da wuri ne ba shi da shi amin amin na'am kudu na'am na'am na'am na'am haka saboda bai ji kiran sallar ba ba masallaci ake to kaga kamar wato wasu wurare kaga wannan kenan karatunmu yana magana a inda yake da masallatai domin dama daga cikin alamar gari akwai musulunci shine masallaci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaki ya tafi akan jira a ji kiran sallah an ji kiran sallah an san nan ƙauyen ko wannan garin musulmai ne to da haka kamar yadda ka faɗa wasu wuraren babu ma masallaci gaba ɗaya ballantana a ji kiran sallah so wannan fatawoyi ne su kuma daban da ake ba wanda suke rayuwa irin wannan wuraren yanzu akwai wani lokaci da wani dan uwa ya tambaye ni a indiya yake karatu an gane ko a indiya yake karatu cewa yayi a wuraren da suke masallaci babu sannan su a yanayin su ba ko ina zaka ba kamar nan ba da kawai in ka ka samu wani guri ko wani kofa gidan kawai kai alwala ka kai sallah yace babu yace wani lokaci ga wanda suka damu da addini shi yasa wanda ma addini bai dame su ba daina sallah suke yace sallar juma'a kuma yace tafiya ce mai nisan gaske da sai ka biya kuɗi mai yawan kana so ka je sallar juma'a in kuma ba haka wato sai dai ka zauna yace shi da yake da iyalinsa yaje yace wani lokaci sai dai su jam'i da matarsa ba masallaci kwata kwata yace kai wani lokaci sai yakan rasa yanda zai yace to wani lokaci in yace ba zai yi duk sallah ya tsaya ya sallah ba a lokacin ta cikin tambayoyin da ya ma zai iya hada sallah biyu lokaci daya sallah biyu lokaci daya yace ta asuba suna gida ba matsala amma da zarar sun fito yace wani lokaci a cikin jirgin jirgin kasa yace wani lokaci tafiyar mai nisa wani lokaci ba gurin da zaka tsaya kai sallah za ka iya kaɗan samu duk ɗan rintsi in ka samu sai dai ka haɗe sallolin amma maganar azahar ka tsaya ka yi sallah azahar la'asar ma ka tsaya ka yi magariba ka tsaya ka yi babu wannan to duk ire-iren masu rayuwa irin wannan wuraren sai dai ka ba su fatawa da ce daidai da yanayin wuraren su ina fata an gane da haka ma wanda ka je can onacha ba ma masallaci a area da kake za ka ga irin wannan sai dai mutum ya damu da addini sai dai ya hau abin hawa ya tafi can wani guri ni mai nisa wani ma za ka ga wani state din ba wani local government din ma ba masallaci sai dai ka tafi wani local government a gaya ma can akwai akwai masallaci amma yana local government kaza to kaga dai akwai mushakka idan mutum bai iya samun zuwa ba saboda yanayin mushakka da yanayin nisan gurin to kaga wannan ba zai zama abin zargi ba kuma bai shiga cikin karatun da muka tattauna ba wallahu ta'ala alam na'am mm na'am na'am na'am na'am eh na'am na'am wannan ba shi da hukuncin zuwa da wuri ai shi ne tun da hirarsa ma yake ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin falalar da ya faɗa cewa wanda ya fito ya yi alwala ya cika alwala ya fito zuwa sallah ba abin da ya fito da shi sai sallah la yanhazuhu illa salah to in har sallar ce ta fito da shi ya zai zo masallaci kuma ya ajiye da duba cikin wani guri kaga ba sallar ce ta fito da shi ba ga masallacin to ai ba masallacin ya zo ba shine magana da muke yi to ai zai zo masallaci ba ai wanda ya zo masallaci ya shiga masallaci shine ya zo masallaci amma wanda yake waje ko yana hira ko yana wani abu a waje yake ai yawa kaga wannan cika ce ta sa ya zauna a waje ai in masallaci ya cika duk inda ka zauna yana da hukuncin masallaci an fahimta na'am na nan haka din na yana jin na'am wa alaikum salam sutura kwarai da gaske sutura tana nan tun da ba shi kaɗai yake sallah ba wai jam'i ake ba da kamata a ce an samar da za ga masallace wasu suna samar da yan sutura haka a wurare daban-daban da haka kai in za ka yi nafila kuma ka san cewa gurin da ka tsaya kan hanya ne kamata ya ka samu ko irin fila jikin fila ko kuma ka samu wani abu ya maka sutura tunda mutane suna wucewa so kuskure ne mutum ya datsi daidai kan hanya inda ya san mutane suna wucewa ya tada sallah na'am wa alaikum salam na'am na'am na'am Na'am. Hmm. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. To matafi yana da abubuwa guda biyu. Akwai ƙasaru akwai jam'i. Shi sa an ka tashi jam'an wa ƙasaran. Ka haɗa sallolinka lokaci ɗaya ka kuma yi ƙasaru. Dama akwai wannan damar. Misali da azahar sai mutum ya jam'in kuma akwai jam'u taqdim akwai jam'u ta'khir jam'u taqdim shine sallar gaba ka jawo ta ka hada da ta farko ta baya sai ka yi su jam'u ta'khir shine ta farkon ka jinkirta ta ka tura ta lokacin ta gaba sai ka hade su a lokacin ta gaba sai ka yi su da aka sai duba wanne yafi samun dama da azhar yafi samun dama in ya tsaya sai jam'an wa qasaran raka'a biyu azhar raka'a biyu la'asar ya gama sai su ta aikin su da oganninsa bai da matsala in ya ga a'a an fi samun lokaci can da la'asar aka fi samun lokacin to sai jinkirta azhar dinsa sai ya ci gaba da aikinsa da wanda suke aiki sai an je la'asar sai jam'an wa kasara abai da matsala mm. Mm. to shi kuma wannan yana da maganganu wajen kusan guda biyar na malamai mutumin da matafi ne kasar yake sai zo ya tarar da mazauna suna sallah to yana da zaɓi da yawa imma ya yi sallarsa shi kaɗai ce domin sunnarsa ta bambanta shi sunnarsa ƙasar su sunnarsa cikawa da haka zai iya kyale su su je suna sallar su shi kuma ya koma ya ƙasarin sai ya tafi ɗaya kenan na biyu zai bi su amma zai rikide ya zama su ma'ana in ya bi su sai cika sallah ka gane ko in ya bi su sai cika sallah akwai kuma na uku idan sun yarda ya jagorance su sai ya yi kasarunsa in ya sallama sai su kuma su sai cika to akwai kaulin malaman da suke ganin zai datsa iya raka'a biyansa kawai misali ya zo za same su suna yi sai kyale sai sun yi biyu sai sun zo za su yi biyun karshe kawai sai ya bi su ya cika ko kuma ya yi biyansa na farko sai ya zamansa in sun karasa suka yi sallama ya sallama a gane ko na'am eh to ai matafiyi ne ai ko ya je garin ai shi matafiyi ne a to ai shine nake ga ma ko yana zaune a garin zai zai takadim dinsa da ta'khir yana zaune a gari ba wai sai yana halin tafiya ba zai jam'an wa qasran wallahu ta'ala alam to to daga ku daga kai shikenan insha Allah na'am to gaskiya ne malamai sun tattauna game da ya mutum zai iya domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani ne da sa'a ya ce wanda ya zo a sa'a ta farko to wasu malaman suna daukan sa'a a matsayin awa misali in muka dauka sa'a farko daga karfe tara ne zuwa goma kaga sai ya zama sa'a ta biyu daga goma zuwa sha ɗaya sha ɗaya zuwa sha biyu sha biyu zuwa ɗaya ɗaya zuwa biyu in masallacin karfe biyu ne in masallacin karfe ɗaya ne kaga sa'a za ta shiga tun daga daga takwas zuwa tara tara zuwa goma goma sha ɗaya sha ɗaya sha biyu sha biyu ɗaya to wasu haka suka ce sa'a din da haka sa'a farko sai zama tun daga takwas takwas da minti biyar da minti goma da minti talatin da arba'in da hamsin da tara duk a cikin sa'a ta farko ne duk wanda ya zo a wannan lokacin ya zo a sa'a ta farko tara tana bugawa da minti ɗaya to an shiga sa'a ta biyu to daga nan shi ma har sai an shiga karfe goma sannan da minti ɗaya to an shiga sa'a ta uku haka haka har zuwa karfe ɗaya ɗin in karfe ɗaya dot liman ya hau kan mumbari karfe ɗaya to mala'iku sun rufe takardunsu wannan zai ɗan fi sauƙin ka gane Allahu ta'ala alam amin amin